إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكما sha bakwai ga watan zulka'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ishirin ga watan ogas miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da goma sha shida gashi kuma allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Munzir muna cikin babin farko na littafin ko babu targhib fil ikhlas wa sidq wa niyyat salihah muna cikin hadisin farko kuma na wannan babin hadisin Abdullahi dan Umar mai bayani dangane da wasu mutane uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari daga cikin bani isra'ila waɗanda tafiya ta kama dare ya yi musu daura da wani kogon dutse sun ka yanke shawarar cewa su shiga cikin dutsen domin su samu mafaka suna shiga sai allah ya kawo musu jarabawa sai fallallen dutse ƙato ya zo sai ya maki bakin kogon sai yadda ba su iya fita sun kai ittifaki cewa ba abin da zai tsayar da su daga wannan dutsen illa kowa ya roƙi Allah da managartan ayyukan da ya san ya aikata ma Allah haka hadisi ya shigo na farko ya yi tawassuli dangane da aikin da ya aikata irin kyautatawar da ya ga mahaifansa Allah tabaraka wa Allah ya bude musu wani abu na dutsen na biyu shi kuma ya yi tawassuli dangane da ragowar da yawa Allah akwai wata ‘yar uwarsa da yake da yake mutuwar so ya so ya zana da ita. To, ya samu sa'ar ta saboda halin da ta shiga na na talauci. amma sababiyar wa'azin da ta yi min tsoron Allah ya kama shi sai ya fasa bai zinar ba kaga shi ma sababiyar wannan raguwar da yawa Allah yana tawassuli da wannan raguwar da yawa Allah shi ma dutsen ya bude amma dai ba su iya shiga na uku shi kuma gudun haƙƙi ya ɗauki lebarori ga aiki ya biya su illa mutum guda ya rage mai wani abu daga cikin jingarsa sai wannan ya yi wuce ya karɓar jingar bayan ya tafi ya ga cewa dai haƙƙinsa ne don haka ya ci gaba da tanadin wannan jingar ta wannan bawan Allah to har Allah ya sa albarka kuma ga dukiyar hatta zan dukiya mai yawa bayan tsawon lokaci shi ma ya shiga cikin mawuyacin hali shi ma ya zo domin a bashi kudin da ya kushe shekarun bayan ce ba ya so ko da ya zo dukiya ta taru to bai tsaya shi kuma kamar yadda wancan wancan ya kula da haƙƙinsa shi ko bai tsaya kula da haƙƙin wannan abokin gwamnatinsa ba sai ya kora dukiyar gaba ɗaya ya tafi shi ma ya tawassuli da irin wannan gudun hakke da ya yana faɗin haka nan dutse ya buɗe sun kashe nan ne mun ka tsaya ko to ci gaba da hadisi ya ce wa riwayatin cikin wata riwaya duk dai ga hadisin Abdullahi dan Umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce bayyana ma talatatu na farin wata rana wasu mutane uku mimman kana qablakum daga waɗanda sun ka kasance gabanin ku su wane ne gabanin mu bani isra'ila ahlul kitab kenan ko kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana wasu mutane uku da cikin bani isra'ila yamshu da suna tafiya in asabahum matarun sai ruwan sama ya same su kabi kenan yanzu ko sai ga ruwan sama fa'awau ila gari sai sun ka tare zuwa ga wani kogo sun ka samu wani kogo sun ka tare ruwa sun ka daɗe fadda baka alaihin sai kogon nan sai ya rufe gare su suna ganin kogo babba sai sun ka shiga saboda su fake daga ruwa falalin duci kamar wancan wancan riwaya sai falalin duci ya gangaro da dasa kogon sai ya maki bakin duci ta yadda ba su iya shiga faƙala ba a zuwan da ba'adin sashen sai ce masashi innahu yadda al'amari wallahi ya haɓulahi wallahi ya ku waɗannan ‘yan uwanawa layin jikun yadda sirku yanzu ba abin da zai tsere da ku daga wannan dutsen da ya make mana bakin kogo illa gaskiya wace irin gaskiya aikin ayyukan alkhairin da mun san mun ka aikata tsakanin mu da Allah da gaske mun yi su don Allah shine asirku ba gaskiya ta faɗin magana ba kun fahimta aikin da mun ka aikata ba ka ganin da yawa ake aikata aiki na ibada amma can cikin kokon zuciyar wanda ya bayar don Allah bayar da wata manufa amma duk aikin ibadar da kai tsakaninka da Allah ba kai don kowa ba illa don Allah to shine kasa gaskiya gai shi ne bayanin a tarhibu fil ikhlas wa sidq kun fahimci gaskiyar yanzu to sai ɗaya da cikin su yace innahu wallahi ya haula yadda al'amari yake wallahi ya ku waɗannan la yantiku illa sirku ba abin da zai tsira da ku daga wannan dutsen da ya make mana bakin kogo ba mu iya jira sai gaskiya ma'anar gaskiya shine aikin da mun kasan da gaske mun aikata don Allah to sai mu yi amfani da wannan kowa ya tuna aikin da ya san ya yi gaskiya ya yi tsakani ne da Allah zai yi tawassuli da shi fal yad kullu rajulin minkum don haka kowane mutum daga cikin ku shi addu'a bima ya alamu da abin da ya san annahu kasar kace cewa hakika yayi gaskiya da ne yayi shi zan neman yarda Allah kawai kun kace gaskiya ne kaga ashe wannan yana karantar da mu halaccin yin tawassuli da aikin alkhairi wanda mutum ya aikata kun fahimta yana da cikin nau'ukan tawassuli na sunna kamar bayanin da ni muku shekaran jiya tawassuli ya kasu kashi biyu akwai tawassuli na sunna akwai tawassuli na bid'a tawassuli na bid'a ya kasu kashi kashi kamar yadda shi ma tawassuli na sunna ya kasu kashi kashi to daga cikin kashi kashin tawassuli na sunna kaga akwai tawassuli da salihul a'mal kamar yadda wannan hadisin na Abdullahi bin Umar yake karantarwa kun fahimta to sai yace kowa ya roki Allah da aikin da ya san yayi da gaske fa qala ahadun sai ɗaya da cikin su yace Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu in mukhaffafatin min al-thaqila asalin ta innahu yadda al'amari yake kunta ta'lamu ya Allah ka zan kana sani annahu annahu kana li ajirun cewa wani lebara ya kasance gare ni ajir lebar dan ga ai kun fahimta wani lebara ya kasance gare ni a madadi wanda yake yayi nani lebaranci ala farakin min urfin mun yi mun yi yarjejeniya da shi ga aikin da zai yi ne ni kuma da mizan biya shi menene gangar da zan biya mun yi yarjejeniya ala farakin akan farak farak wani ma'auni ne kamar yanzu mu ce kwando da tsari kun fahimta mun yi yarjejeniya zan ba shi kwando min urzin ta shinkafa ga aikin da za ka yi mini me zan biya ka da shi zan cika ma kwando da shinkafa ki da shan shira tun da na je zan ba ba su sukakkiya ba ko su sukakkiya kan ta wuce aikin da ya bara yau eh ba gumi ba madalla ba gumi ba to mun yi mun yi alƙawari da shi ala farqin min urza akan kwando na shinkafa ur shinkafa fa na haba wata raka husainin aikin amma wurin biya mun ka samu matsala me jawo matsala sai na rage daga abin da nika yan uwansa shekaran jiya ba tare da wasu ya aiki ba to yarjejeniyar da muka yi sai na rage wani abu shi ko sababi ya rage wanda ne ya yi fushi ya ce wallahi in ba da cika mishi alƙawarin da muka yi ba zai karɓa ba fada haba wata rakahu sai ya tafi ya bar wannan jingarta shi me ce ce jingarta kwando na shinkafa kun fahimta wa'inni a mace ni ko bayan ya tafi sai na ga cewa ko ya karɓa ko kai ya karɓa dai haƙƙinsa ne tunda ya yi mini aiki don haka ga wannan kwandon na shinkafa ko ya karɓa ko kai ya karɓa bai halatta gare ni ba haƙƙinsa ne wa'inni a mace ni kuma sai nin lufata ai a mace bi ma'ana kasar sai nin lufata ila zalikar far zuwa ga kwandon nan na shan shera fazara'atuhu da damana ta kewayo sai na ɗauki kwandon nan na shan shera sai na sai na samu gona sai na shuka fasara min amrihi ya kasance daga al'amarin kwandon nan ila an yashare su minhu bakara sai da sai shanu bakara jam'i ne na bakaratun kun fahimta bakaratun ita ce saniya guda bakarun su ne shanu kun fahimta yace sai na dauki kwandon nan na shin shera sai kaga ya tabbata da shin shera tunda ba ba a shirka gome sai na dauki kwandon nan na shinkafa sai na kai na shuka Allah ya sa albarka damana ta yi kyau ba irin bana ba ko ko da yake gobe alhamdulillah amma ga masu shinkawa wata mace ke faɗa da kishiyarta sai ta yi mata faɗi sai kisha ta ce alhamdulillah ta ce amma dai ba rabbil alamin ba ka san ciwon baki irin na mata to masu shinkafa da masara gaskiya ba nan ba matsala waɗanda a bakin bakin koguna saboda an sako ruwan dam sun zo sun yi musu barna mai yawa muna roƙon Allah ya maida musu da alkhairi kuma ya tsare saura yace fa zara'atu sai na dauke kwandon nan na shinkafa sai na tayi shuka fasara min amri ya kasance daga al'amarin sa ila an yi kare shi min bakana har na sai shanaye da yawa ta gare shi Allah ya sa an ka samu amfanin gona ni yanke shinkafar ni sayar shekara ta kewayo ni koma shuka an ka yanke karshe na sai na sau awaki da awaki na sau tumaki da tumaki na sau shanu abu ya yi albarka dama ta kun dukiya halatta da komi albarka kun fahimta wa innahu atani shi kuma bawan Allah nan lebaran nan wata rana daɗa shekara ta zo mai da raɗaɗi irin da ke da ta zo mai yarinyar nan shekaran jiya ko sai ya zo nan ba hausawa sun ce tsohuwar ya ka da tsohon bashi ba yanzu duk wanda ka kake da ya bashi da wanda kan mance da wanda ka kyale yanzu za ka sano saboda ne saboda yanzu komai ya fi shigowa ana cikin mawuyacin hali amma dai kun sani daga cikin lokuta na karba addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar lokacin ruwan sama to kaga mun yi sa'a ga cikin lokacin ruwan sama ko da kun ga an gwacce da ruwa ku yi nafila raka'a biyu ku daga hannu ya Allah halin da muke cikin Najeriya Allah mun tuba Allah ka karfi tuban mu ka kawo mana sauki kada ku warganta don abu ya baci ko bai baci ba to Allah ya kawo mana sauki don haka ta yi tsaye ga addu'a sannan tsayawa ganin laifin wani ba laifin kowa bane duk kowa na da laifi kowa na faɗa muku yanzu ba maganar ba maganar gwamnati bace ko maganar wani abu wallahi fukkan da halin da ake cikin Najeriya ya san bala'i ne daga wurin Allah me ya maganin bala'i tuba sannan ayi addu'a masu cewa ayi hankuri lokacin hankuri ya wuce ba matsala hankuri bace sabon Allah mun kai mun saba ma Allah duk abin da Allah ya ce a bari ba wanda mutanen Najeriya sun ka ba wanda ba a yi Najeriya ko kun san ne fi guda da Allah bai so wanda ba a yi Najeriya to kaga an cimma hushin Allah don haka yanzu mafita gare mu kawai shine istighfari mu ji tsoron Allah kowa ya san tsakaninsa da Allah mu tubar ma Allah mu kaskantar da kai mu roki Allah sannan Allah ya yi mana wannan musiba muna roƙonka ya Allah don rahamarka Allah ka gafarta muna kuma ka yaye mana wannan musibar yace wa innahu atani to shi bawan Allah na zai baran na wata rana ta mako shi tsohuwar da ta da tsohon bai sai ya tuna ai yana da kudin lebaranci yana da kwandon shanshiyar da ya taba wani lebaranci shekarun baya ya hushi yanzu ya ta bashi jama'a ya ta fito ko da fito ba yanzu wanda aka ga ya bashi kana rikici kana yanzu zuwa ka amso tunda komai ya tsaya daidai da albashi yana kokarin gagarar gwamnati in kun ce laifin gwamnati to daidai da albashi nan yana kokarin gagarar ta da dubaru yanzu ake albashi amma kun fi na sani ko da ke amsa ko ba haka yake ba to Allah ya shirye shi mu ya gyara mana al'amura wa innahu atani shi kuma lebaran nan sai ya zo mini ya daluba ajrahu yana neman jangarsa assalamu alaikum alhaji ka tuno da ni yace a'a ina da bawa Allah da ya taba yi ma aiki mun kai janga kwando na shan shira ni yi mushi na bar kwando da daga o kai ne fa kuntu lahu sai ni ce mishi ha fa kuntu lahu eh to shi mai tawassuli da yake magana ko sai ni ce mai ni ce mashi lebaran da ya zo neman kwando ne na shan shira yanzu a bashi yana so tunda yanzu ba shan shira ba har garin kwaki ake ci ko sai dace a amir ila tilkal baka diba ga shanu ta kaga garuga me dan in garge da Hausa garuga ko garbuna garuga ko diba ga garuga can na shanu yace amir ila tilkal baka ka nufata zuwa ga shanu ga su can fa su haka sai ka kora ta duka naka me zai dauka kaga zai ɗaukar kiskili da yake shigo wanda ya so neman kwando na shinkafa shan shiga ce sai ga garu ga shanu sai ya kora faqala li sai lebaran yace mini innama innama indaka farqun innama li indaka farqun min urdun kawai ni abinda aka gare ni bisa kanka shine kwando na shinkafa bawan Allah kada kai mini kasiri kamar yadda ruwa ya shekarun da ta nuna yace kada kai mini kasiri ne abin da nake biyar ka kwandon shinkafa da aikin da nema shi na zo magana sha zuwa Allah ka bar ka bar ka bar wannan magana fa qultu lahu nitte mai emil ila tilka albaqar nitte maka ka nufata zuwa ga jalan can sai ni miki bayani kwandon nan ne da damana ta kewayo ni zo ni shuka an ka ɗebe ni sake shukawa an ka ɗebe ni sai awaki har sun ka zanto baki har sun ka zan shanu tsakani da Allah kwandon nan da ya zan Allah ya samu albarka kaga ashe wannan ya nuna ya nuna jari duk yadda ya karbo karanci ne ko roki Allah ko fake addu'a da kuma halali ko tsaya ma gaskiya insha Allah ta'ala dan jarin nan dan kadan Allah sai yawa ya kashe zama yawa amma ko da ka fara da mai yawa kuma in rashin gaskiya ta shiga ya haram ko da kasanta ta shiga yanzu Allah na na na kariya shi kun fahimta sai ya ce min ila tilkal bakar ka nufa ci waɗancan shanun da nace maka fa inna ha min zalikal far duk shanun da ka gani daga wannan kwandon ne fasaqaha sai ko ya zo shi ko maimakon ya tijjan min nautin gar aiki ni ko da ni kula kwando jama'a yana zama shanu ya san sai da an kai aiki ko ya kamata ya tijjan min nawa aikin da ni kullum mai da dukiya ce ko bai kamata ba amma bai da wannan hankali shi shi babu ruwa ne da aiki kaga ya nuna wannan bawa Allah mai tawassuli shi ke kula da haƙƙi ya dai rabu da haƙƙin wani akan sa fasaka ha ya kora shanun nan bai bar ko saniya guda ba fa in kunta ta'lamu ya Allah in ka zan kana sani anni fa alzu zalika cewa na aikata haka ne min khashiyataka saboda tsoronka domin in kubuta daga haƙƙi wanda ba halali na ba fa farij Allah ya Allah ka kware mana wannan dutsen fansahat anhu mustakhara sai annabi sai yana faɗin haka sai fadalan dutsen nan ta kware da gare su sun ka suna tafiya ashe ya nuna wannan kokarin da yayi kokarin sulkaka daga haƙƙin da ba nashi ba Allah ya ji dadin abin da ya ko bai ji dadi ba ya ji dadi kaga yana tawassuli sai Allah ya ji masa don haka daga cikin maganin musiba ya ku jama'a yanzu wani hali sun ka shiga hali na musiba jarabawa daga Allah irin halin da mu ɗan Najeriya muke ciki yau wannan jarabawa ce daga Allah jama'a ba laifin wani bane jarabawa ce daga Allah mu dauke ta matsayin jarabawa daga Allah to wani mataki sun ka da Allah ya yi musu kowa ya tuna aikin alkhairin da ya san ya aikata ya tawassuli da shi don haka mu ma ya kamata mu dauki wannan matakin kaga hadisin ya inganta ko mun tafi kun alai don haka mu ma mai kowa ya tuno ne aikin alkhairi kaka tunanin kayi wanda kaka tunanin kayi tsakaninka da Allah don neman yarda Allah sai ka yi tawassuli da shi Allah saboda aikin da yi lokaci kaza ka sani ya Allah muna tawassuli yana tawassuli da wannan aikin Allah halin da muke cikin Najeriya Allah ka mu da sauki insha Allah ta'ala za mu za mu ga sauki kun fahimta za ka sani da kai shiga matsala maimakon ka kama kiran waliyai ko wasu shehunnai da ba su nan ita wasu da aikin da na alkhairi sai Allah ya biya ma bukatar ka fadakar al-hadiba sai ya ambata hadisin da qariban min al-ula kusan hadisin farko kusan riwayar farko wannan hadisin sai ya kawo sauran mutane kun fahimta sai ya ce rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim na rawaito wannan hadisin wannan sa'i da imam an-nasa'i fi ishaq al-salat al-muttaqina ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابي هريره دكان سن رويتو shi daga su waɗancan sun ruwaito shi daga hadisin dan Umar yace warawa ibn Hibban fi sai kuma Imam Ibn Hibban ya ruwaito wannan hadisin cikin littafi ne sahih ibn Hibban min hadisi Abi Hurairah amma daga hadisin Abi Hurairah bil tsara amma ya zo da shi a takaice bai yi tsawon haka ba wa ya ci labdu lafazin hadisin Abu Hurairah wanda Ibn Hibban ya fitar zai zo shi bayar da dai ga babi mai bayani game da kyautata ma mahaifa insha Allah ta'ala in Allah ya so zai kawo babi game da kyautata ma mahaifa zai kawo hadisin kun fahimta kun ji wannan hadisin ko kamar yadda nake muku shekaran ji hadisin yana dauke da fa'idoji da yawa fa'ida ta farko wadda ta fi shaguwar babinmu shi ne nuna cewa waɗannan bayan Allah suna da ayyukan da sun ka aikata na alkhairi tsakaninsu da Allah waɗanda sun ka yi da ikhlasi don haka da rana ta ɓaci sai sun ka yi amfani da waɗannan ayyukan na alkhairin da sun ka aikata da ikhlasi sun ka yi tawassuli da Allah ga Allah kuma sun ka samu biyan bukata kaga ashe kenan hadisin yana karantar da mu mutahid tsaye musamman sanda ake cikin ni'ima to ayi kokari ayi da ayyukan alkhairi domin in rana ta ɓaci sai mu yi amfani da ayyukan alkhairin da muka yi mu yi tawassuli da su ga Allah mu roƙe shi kamar yadda hadisi ya tabbata ta'arraf ila Allah fi rahai ya arika bi shidda nemi sanin Allah lokacin da ake cikin wadata sai Allah ya sanka lokacin da ka shiga cikin tsanani kun fahimta amma sun da yake cikin wadata kayi ma sha a kayi yadda ka so to yanzu don tsananiya ta taho kuma sai kiri Allah ne kake son yayi ma kaga akwai matsala to Allah ya tsare mu in ba haka nan mun kai ba Allah ya sa lokacin lokacin excess crude oil mun ne shiri da Allah yanzu da darajar mai ta fadi kaga sai mu ta san ma Allah mu ce Allah ka sake mai dan mana mai yadda yake da wuri ko ba sai yadda yake da wuri to Allah ya shiryar da mu hadisin yana karantar da abubuwa sai yawa za a fice ku binciki sauran abubuwan da hadisin ke karantarwa sai mu ketare wata wata magana da sai hadisi na biyu kaga wannan hadisi ba sai an ce sahihi bane ko an ce muttafaqun alaihi ya ishe shi hadisi na biyu yace wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راجع رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين hadisin mu na biyu cikin wannan littafi da kuma wannan babi mai bayanin ikhlas an karbo shi daga Anas dan Malik yarda Allah tabbata gare shi Anas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man farqa duniya duk wanda ya rabu da duniya hada da ikhlasi akan ikhlasi lillahi ga Allah ya rabu da duniya yana mai ikhlasi ga Allah yana mai tsarkake ayyuka ne ga Allah wahdahu la sharika lahu wanda yake shi Allah shi kadai yake bayar da babu abokin tarayya gare wa aqama salata kuma yana mai tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bayar da zakka to farqa yace ya rabu da ita wallahu anhu raja Allah yana mai yarda gare shi kun fahimta duk wanda ya rabu da duniya ya mutu kenan yana mai ikhlasi kuma yana mai tsaye da sallah yana mai bayar da zakka ya rabu da ita Allah na mai yarda gare shi ashe kenan kamar hadisin na karantar da mu duk wanda ya mutu yana mai ikhlasi ya mutu cikin yarda Allah ashe da ikhlasi yana samun yarda Allah kun fahimta yace rawahu ibn majah imam ibn majah ya rawaito shi wal hakim da imam hakim wa qala shi hakim ya ce sahihun wannan hadisi ingantacce ne ala sharri shaykhain ya zo akan sharrin bukhari da muslim to Allah ya gafarta ma hakim wannan hadisin ba ingantacce bane hadisi ne da shi sai dai shawarar da naka baku tun tun za ana hakan shiri ba sai an dawo ba kowa ya fito da alƙalami domin akwai waɗanda ba su inganta ba tun da nace mu ku samu sahihi ba ku samu sahihi ba don haka yanzu madara a tarhib wa tarhib to duk inda mu haka ga wanda bai inganta ba zan faɗa muku sai ku yi mai ishara sai sai sai ku yi ishara kun fahimta yanzu kamar wanda bai inganta ba inda ibi ne sai ku sa gadon ba sai ka sa da ibin ka ba da littafi ba da ka sa gadon ya isa gadon wanda aka yi ba sai ka rubuta koli ba don gudun kada sadin ta rikice da zadin da ka ka rubuta abu ka koli ga hadisi ba yanzu da sahihi ne wanda an da ihi shi za ka samu zadin maudu'i sai ka same nema don har maudu'a da akwai kun fahimta don haka kowa kada ka tsaya roƙon alƙalami ga abokinka in Allah ya kai mana rai gobe kowa ya fito da alƙalami ana faɗi kana rubutawa to wannan hadisin duk da yake Imam Hakim ya inganta shi yace ya zo akan sharadin Bukhari da Muslim Allah ya gafarta mu Imam Hakim dama yana cikin mutasahiluna ko yana tasahu wannan hadisin da yake ne domin cikin isnadin sa akwai wani mutum da yake mai son karin bayani ya jiba at-tarhib wa tarhib da silsilatul ahadith ad-da'ifa to kun ji kaga duk da yake ma'anar wannan hadisin yana da kyau yana karanta da fadalar ikhlas duk wanda ya rabu da duniya yana mai ikhlas yana mai tsaye da sallah yana mai bayar da zakka ya rabu da ita Allah na mai yarda da shi kaga hadisi ne mai kyau ko amma kuma hadisi ne da yake don haka kaga ba a shiga da karshe Allah ya ƙara tsira da aminci ga Allah sai hadisi na uku yace wa an abi rasul rajulun min aslama qala نادى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال الإخلاص وفي لفظ آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوني أما شئتم فنادى رجل يا رسول الله ما الإسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال فما الإيمان بالله قال الإخلاص لله قال فمن يقين قال التصديق رواه البيهقي في شعب في شعب الايمان وهو مرسل حديث من gaba an karko shi daga Abi Firasin wane ne Abu Firasin yace rajulin min aslam wani mutum ne daga kabilar aslam bani aslam kun fahimta ala shi wannan mutumin ya ce na da rajulun wani mutum ya yi kira ya kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana ce ya rasulullah ya manzon Allah mal iman menene imani ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi al-ikhlas imani shine ikhlas magana ta kare me imani annabi ya ce ikhlasi shine imani ikhlasi shi a komai domin jama'a duk wani aiki na addinin da ka aikata babu ikhlasi ka aikata aiki baka aikata ko don haka ashe kamar annabi ya dukkule magana yace imani shine ikhlasi menene ikhlasi tsarkake duk abin da za ka yi baka da wata manufa illa don neman yarda Allah shine ikhlasi yanzu ba ga muna wa'azi ba ko kuna saurare to in ya zo ina da wata manufa ba don neman yarda Allah ba gaba ɗaya bai wa'azi ba ba da lada illa kuwa kun fahimta ko kuma masu saurare in kun taho ba don neman yarda Allah ba kuna da wata manufa mutum ya ɗauka rabon sadaka aka yi sau araba da shi abin da ya kawo shi kenan ko aka yi in manufarka kenan ko dai wani abu can ya zo ya banna ya ce yawa tsaya an ce kaza to shi ma ba da lada zakwa da ya an tofa ma na yau gaban za a yi ma kowace hukunni kun fahimta kuma ba wa'azi ne na buga misali ne da wa'azin da muke don muke shi muke yi duk wani aikin addini haka ne aikin addini ko wani kashin bayan sa shine ikhlas kamar yadda nasin qur'ani yace inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karɓar aiki ne kawai daga masu takawa su wane ne al-muttaquna nan ay min al-mukhlisin daga masu ikhlas duk abin da babu ikhlas Allah bai karɓa shine Allah ka cewa cikin suratul bayyana wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din kaga ba mu bane da ahlul kitabi Allah ya umarce da ikhlas muna roƙon Allah ka cika mana bukatun mu da ikhlas to shine mutum ya ce ya rasulullahi man imani ya manzon Allah menene imani ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ikhlas ikhlas shine imani Allah ka sanya mana ikhlasi don haka yanzu kaga kamar annabi ya kare magana duka imani duka annabi ya dunkule shi ta abin da shi shine ikhlasi jama'a wannan na nuna mana girman ikhlasi ko bai nunawa shine imanin gaba ɗai wajiru wajilatul akhar cikin wani lafazi ne na wannan hadisin qala ya ce ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya buɗe kofa manzon Allah ya ce salluni amma shi'tu ku tambaye ni daga duk abin da kuke so Allahu akbar Allah ya ƙara tsira da aminci ga Annabi Annabi ya zauna ga sahabbai kewayensa yace duk wanda aka tambaya yayi an bude kofa an cire da baya baya an cire gindi an cire takunkumi duk mai tambaya yayi to haka ya kamata malamin addini yayi ba ai mata tambaya kai fushi ba wai kai na dan kwarto annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu ni amma ke don ku tambaye ni daga duk abin da kuke so fa na da rajulun sai wani mutum ya yi kira ya ce ya rasulallah ya manzon Allah mal islam menene musulunci kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka musulunci musulunci shine tsayar da sallah wa ita zakat da bayar da zakka waɗannan haka annabi ya bashi amsa ya ba wannan bawan Allah amsa musulunci shine tsaye da sallah da bayar da zakka waɗannan su ne kawai musulunci a'a amma annabi ya takaita gare su ne domin lokacin su sun kai ko waɗanne kila mutumin in ka lura mai tambaya annabi ya san bayar da kudin haji kun fahimta don haka sai ya faɗa mai waɗanda ya san yake iya yi sai ya ce tsayar da sallah da bayar da zakka manya in ka cire kalmar shahada su ne manya daga cikin rukunan musulunci Ƙala sai mutumin ya ce famman imani billahi to manzon Allah menene imani da Allah Ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ikhlasu lillahi ikhlasi ga Allah imani shine ikhlas duk abin da zaka yi na imani ya zan kai shi ne baka da wata manufa illa don neman yarda Allah shine ikhlasi kala sai mutum ya ce fa mene yaqin to manzon Allah menene yaqini kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasdiq gaskatawa gaskatawa yin gaskiya duk abin da ba nan ba gaskiya ta magana ba duk abin da za ka aikatawa ya zan ka aikata shi da gaske ba ka da wata manufa illa don neman yarda Allah kun fahimta sai ya ce rawahul bayhaqi imam al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisi fi sha'abil iman cikin littafin sa sha'abil iman wa huwa mursal sai dai wannan hadisi mursal ne kamar yadda yake kaga in ta tabbata mursal ne kamar yadda hadithul munziri yayi iddi'ai kenan me matsayin hadisin sai ya zanna ife amma Allah ya gafarta ma hadithul hadithul munziri wallahi ba ba ba mursal bane wannan hadisi muttasilul isnad hadisi ne sahihi sahihun da gairi kun fahimta sahihun ne da gairi don haka shi ba zai irsali ta gushe babu irsali cikin isnadin sahihun ne da gairi ko kala shi da bu isa illa liyanan ya rasulullahi ausini قال أخلص دينك يكشف العمل القليل رواه الحاكم من طريق عبيد بن عبيد بن عبيد بن الله عبيد الله بن سهر عن ابن ابي عمران وقال صحيح الاسناد كذا قال hadisin mu na gaba shi ko an karɓo shi daga Mu'adh dan Jabal yarda Allah ta fata gare shi annahu qala cewa shi mu'azzu ibn jabal ya ce shi na bu ita ila yaman lokacin da an ka tura shi zuwa yaman wa tura shi zuwa yaman annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce yaman tana da yawa kare lokacin ya tura mutane da yawa ya tura mu'az ya tura abu musa ya tura wane ne ya kafin ali wane ne abi musa al-ash'ari ko ya tura abu musa al-ash'ari sannan ya tura sayyidina ali ko wani an tura shi wani bangare da yana ta fi sai kira zuwa ga addini karantar da mutane to shi ne yace mu'azu ya ce lokacin da an ka tura shi yamin yace ya rasulullahi ausini ya manzo Allah ya mini wasiya kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhlis dinaka ka tsarkake addininka kai ikhlasi ga duk abin da kai na addini yamlik al'amal al-qalil aiki dan kadan sai ya isar maka in ga ikhlasi jama'a yanzu kamar da nace muku ga dukiya ta halal dukiya ta halal ɗan kadan sai Allah ya sa mata albarka ta haka amma dukiya ta haram azamtacciya mai yawa sai Allah ya karya ta yamaqu Allahu riba wa yarbi sadaqati Allah yana karya dukiya wanda an da riba ciki amma yana haɓaka yana ƙara dukiyar da ake ba da sadaka cikin ta kun fahimta to haka ya salatu yake in duk aiki ko da ɗan kaɗan ne in kasa ya salatu in kai don neman yarda Allah sai Allah ya baka sai Allah ya baka lada mai yawa shine ma'anar a kallif dinaka ka tsarkake addininka ya kace kal amalul qalil aiki ɗan kaɗan in dai ga ikhlasi sai ya isar maka don haka aiki ɗan kaɗan ka aikata da ikhlasi ya fi mai yawa wanda ka yi babu ikhlasi kun ji wannan hadisin duk dai annabi na nuna mana muhimmancin ikhlasi sai yace rawahul hakim imam hakim ya rawaito shi min tariqi ubaydillah ibn zahar ta hanyar ubaydillah ibn zahar an ibn abi imran shi ko ya karbo daga ibn abi imran wa qala kuma shi hakim yace sahihul isnad wannan hadisin mai ingantaccen isnadi ne kaza kala sai munziri yawa hakim da ake yace haka dai hakim yace ya za a ce wannan hadisi sahihul isnad Allah ya gafarta musu kaga nan munziri yayi gaskiya kenan ni an ma'anar maganar munziri da yace kaza kala kenan bai haka dai yace kenan ya yi dare ingantawar hakim bai yadda ba kuma haka yake wannan hadisin tsakani da Allah da yi shi kun fahimta ku sa mai zado duk sa shi bishi bishi sashi wanda kake gani zado ku san da inji ne kun san hikimar a bayyana muku hadisai da ifai domin gobe in ka zo wa'azi kan mutum ka karanta shi baya halatta a yi fatawa da hadisi da ifi baya halatta mai wa'azi ko liman wurin hudu ba komai baya halatta a yi aiki da hadisi da ifi kun fahimta ku wadata hadisi guda wanda ya inganta ya kawo da imai goma ko ɗari guda inda ya tabbata daga manzo Allah ya wadatar hujja ne ko ba hujja bane akwai inda an kace matsala sai ka kawo hadisi zai yawa hadisi guda in ya inganta ka biya karanto mana shi ba da haka nan ya yi kuka mana kunne da da'ifan banza to Allah ya shirya da mu to haka wannan hadisin da yake eh ko yana da ko yana ta hadisi ko na ku to alhamdulillah ka kun huta warwaya an fauzana قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء رواه البيهقي في شعب الإيمان shi ma wannan hadisin warwai an ruwaito shi to imamul munziri ya yi muqaddima ya kamata a ce mun karanto ta amma sai na ga wanda kuke da shi da yawa bai da muqaddima ba ka muqaddimar ba shi yasa ban karanta ban karanta ta ba cikin muqaddimar ya faɗi wasu ka'idoji na littafin yace duk hadisin da ya zo da shi da ruwaya da sigatil da sigatil tamrid to cewa ruwaya ishara ce ga rashin inganta hadisin don haka in yace ma hadisi wa ruwaya to karshen hadisin ba sai ba sai yayi ishara game da sahihi da ya ce ruwaya sai dai cikin da afawo sai dai ni ku nice kakkata kakka yi saurin sawa bari sai ka ji bayani domin akwai hadisai zai yawa da ya zo da su da ruwaya kuma sun inganta sai yace cikin mukaddama yace shi ko duk hadisin da yazo da shi an an fulan to yana ishara game da inganta hadisin kuma ya zo da da yawa an kuma ba su inganta ba don kaga ashe dai sai an yi tafsiri shi yasa Imam Al-Albani rahimahullah da ya zauna ya karantar da ɗalibansa wannan littafin kamar yadda nake karantar da ku haka to da ya ƙare saboda ya san akwai irin waɗannan matsalolin har da takarijin kaga ga hakin ya takariji amma shi da kai ne ya yi istidraki ga hakin kun fahimta sannan ya yi ta'kidi ne ba istidraki ta'kidi ya yi ta'kidi ga hakin yace mai kaza kala to shi ma da yawa ba za a dogara da takarijin ba da yawa ya yi takariri wanda yake kuskure ne ko ya da ifan ta hadisi alhali hadisi ingantacce ne ko ya inganta ya ishara game da ingancinsa alhali hadisin yana da matsala da ishi kun fahimta Allah shi gafarta mu Imam Al-Albani ya gama mana aiki iyaka yanzu in zo in dauko sahihu tarhib wa tarhib da sahihu tarhib wa tarhib sai in rubuta za da me na duk arshi da in to haka dai zan ce muku da ifa sai in muku ishara kan mai so ya ce ba Allah ya gafarta wa malamai yanzu wa'annan malaman sun taimaka mana mun ci fa'ida ilimin su ko ba mu ci ba to shi dai in yan kunya muke ya kamata mu ci kunya to mu ko ni za mu bar mu na baya gare mu ya kamata mu ko mu tafi kan ban bar ko ni ba to ashe mu tafi sai ga karatu amma karatun nan ba don a ce kayan littattafai ba don Allah kun fahimta littafai in za ka rubuta ka rubuta ba don a ce babban mallin ya bar littafai ba ka rubuta a ganka don Allah Allah ka samu ilimin mu albarka ka ba mu ilimin mai yawa mai albarka yace warwaya kaga cewa warwaya ishara ce tashin farko game da rashin inganta hadisin amma kuma su ce ko da bai inganta ba kuma wannan warwaya ba ta isa domin hadisai da ifai duk martaba su guda ba martaba su guda ba akwai da ikon akwai da ikon jiddan akwai mawdu'un to da da ikon da da ikon jiddan da mawdu'un duka ruwa kawai yake cewa kaga hayyo dai bai yi so da bayani shagan kafin ba Allah ya gafarta mishi yace wa ruwaya an tauban kuma an ruwaito daga tauban wane ne tauban bararren bawan annabi sallallahu alaihi wa sallam kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kula ce shi tauban yace na ji manzon Allah tsira da annabi Allah tabbata gare shi yana cewa tuba lil mukhlisina aljanna ta tabbata ga masu ikhlas Allah ka sanya mu cikin mukhlisuna tuba an ka ce ismun min asma'il janna suna ne daga cikin sunan aljanna ana kiranta tuba ko kuma shajaratun garasa Allah wa biyadihi fil janna ko kuma itaciya ce Allah ya dasa ta da hannunsa cikin aljanna kaga Allah ya halin da ko menene da ya tafi aljanna to haka mu hutar da kanmu mu ci aljanna kawai sai yace duba lil mukhlisin aljanna ta tabbata ga masu ikhlasi Allah ka sanya mu zan cikin masu ikhlasi wallahi ka masabihul huda waɗannan masu ikhlasi al mukhlisuna ja'alna Allah minhum ko ja'alna Allah fihim masabihul huda sune fitillu masabi jam'in misbah misbah shi ita ce fitila su al-mukhlisuna ulaika masabiyul huda su ne fitillu na shari'a me aikin fitila ta haskaka ga haske ko to al-mukhlisuna cikin al'umma su ne fitillu na shari'a su ke haskakawa mutane su ga haske tanjali alhum kullu fitnatan zalma kullu fitnatan zalma duk wata fitina wanda abba kirin duk wata fitina mai duhu tanjali tana kwarewa alhum da gare in kaga fitina menene fitina anan shirka da kafirci da sabon Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cikin wasu ayoyin Qur'ani wal fitnatu ashaddu min al-kufr fitina ta fi tsanni daga kafirci menene wal fitnatu ashaddu min al-qatl ba da kufr kullu in ne kure ba ku gyara me yasa kada a ce ita ce ne ba kawai nake magana da su ta nishi wal fitnatu ashaddu min al-kufr ai Qur'ani ce kun ba ku gyara ba ko ba wanda ya karanta Qur'ani cikin ku haka shekaran jiya ne ya kuskure ba ku gyara ba sai da an ka kawo kan da ina saurare sai na jiya sai da gashin jiki na ya tashi cikin karatun shekaran jiya ranar ranar lahadi ina bayani ranar lahadi ko ranar asabar ban tunowa ina bayani ranar ranar asabar ina bayani cikin tarihin imamul munzir ina bayani dangane da malaman imam imam hafiz al-munzir ba na kawo guda bakwai ba to da na kawo na shidda al-allama al-mu'arrif an-nasaba abu abdullah ya ibn abdullah abdullah al-hamawi sahib mu'jam al-buldan daga cikin malamai ne nace al-allama babban malami al-mu'arrif masanin tarihi an-nasaba masanin nasaba abu abdullah ya kutun da Abdullahi al-Hamawi sahibu Mu'jamul Buldan wanda yake shi ya rubuta wani littafi da ake kira Mu'jamul Buldan sai nace Mu'jamul Buldan littafin lugha ba wanda ya gyara Mu'jamul Buldan littafin lugha ne a littafin tarihi ne ba sa abin da ya dauki hankali na bane littafin lugha ko sabqul lisani shi ake kira sabqul lisani ko sabqul lisani ana sabqul lisani ana sabqul kalam mai magana ya faɗi sabanin abin da ya so faɗi haka marubuci ya rubuta sabanin abin da ya so rubutawa duk yana daga cikin asiranci na bil adama za ku yi kokari ku goge wannan da kasusuwan mu'jamul buldan ba littafin luga bane kamar yadda nace shekara littafin tarihi ne ba a ganin mu'jamul buldan game da tarihin garuruwa suna da shi da luga sai nace littafin luga da na saurari ka sai ni gashin jiki na ya tsaye nace kuma ba wanda ya min gyara don haka zan ka saurari shi yasa yake da muni ana karatu kuna kwana yawan da la'asar ya kamata mutum ya kwana sai ga mutum ya miƙe kawo yana kwana ko in biɗa bulala to ku rinka saurarawa inda kun ka jira ya kuskure sai ku gyara kun fahimta to nace muku menene fitina anan an ka ce duba lil mukhlisina aljanna ta tabbata ga masu ikhlasi wallahi ka masabihul huda waɗannan sune fitilun shari'a tanjali anhum kullu fitnatin zalma ko wace irin fitina wanda abbaka kirin fitina fitina mai ruhu tanjali anhum tana kwarewa daga gare su al mukhlisina sai nace abin da ake tuna shi ne shirka da sabon Allah sai ni hujja da aya wal fitnatu ashadd min al kufr wal fitnatu ashadd min al qatl ni ba abin da ke dauka hankali na ba fitina ta fi tsanani daga yaki fitina in an kace fitina litara ne yaki ne da fitina tashin hankali to sai Allah ya ce fitina ta fi tsanani daga yaki yaki ba shine tashin hankalin ba duka to sai aka ce fitina ta yi tsanani a kenan nan fitina ba fitina da ka sani bace to me aka fitina cikin wannan aya shirka da kafirci a kafirce mu Allah ya fi tsanani daga gar ayyaki gar ayyaki a kashe kafirai da abbas suna kafirci shi yasa Allah ya ce annabi ya ce umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni jama'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam kun fahimta don haka ga abin da aka tuna a nan cikin wannan hadisin shine kafirci da shirka da sabon Allah da bid'a shine yace tanjali anhum kullu fitnatin zalma duk wata fitna wadda abba kakirin tana kwarewa da gare su kenan duk wani kafirci in kaga kafirci da shirka ba su ikhlasi abba Allah ka cika mana zukatan mu da ikhlasi kun ji wannan hadisin ko yace rawahul bayhaqi imamul bayhaqi ya rawaito cikin littafin sa shabil iman amma tsakani da Allah wannan hadisi yana daga cikin mafi sharrin nau'ukan hadisi masu sharri kenan me sunan sa mawdu'i ma dalla wannan hadisin ba da ishi bane mawdu'i ne kusa mai mema me ma'anar hadisi mawdu'i hadisin ƙarya ƙarya wanda an ka kirkiro an ka jingina ba annabi gaba ɗaya annabi bai faɗi ba to Allah ya shirye da mu wannan hadisin mawdu'i ne Allah ya tsare mu daga mawdu'i sai hadisi na gaba yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala fi hajjatil wada nadara Allah ra'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamid fikihin laysa bi fakihin ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحة والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعاءهم يحيط من ورائهم رواه البزار في كشف الأذكار hadisin mu na ƙarshe ko an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri yadda Allah tabbata gare shi an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala shi ko Abu Sa'id al-Khudri ya karɓo daga annabi tsira da arin Allah tabbata gare shi annahu qala annabi ya ce iya jinsul wala ga hajjin ban kwana lokacin da aka ce hajjin ban kwana annabi wannan magana yace nadara Allahu mar'an Allah ya ni'imta mutumin da nadara kalmar nadara an tsago da ne daga kalmar nadara me ma'anar nadara husnul wajh kyawun fuska shine nadara nadaratul wajh kyawun fuska kun fahimta to Allah ya kyautata fuska amma nan ba fuska ɗaya ba duk jiki ne addu'a ce ma'ana ta alkhairi nadara duk abu mai kyau abu mai ni'ima fi wujuhin nadaratul na'im me nadaratul na'im ni'ima ta ta abin ga haiba ta ni'ima kalla innahum an rabbi yawma idin لما جبوت ليك الشتاء وجوه يومئذ نادرة كذا دقا دقا دقا نادرة وجوه وصفكوك يومئذ رانا نرانا كياما نادرة من إمتاني ميزين إمتدسو إلا ربي أنا درازا في دوبي زوج أبنجدو Allah ka arzuta maganin musulka ka gani don haka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yace nadara Allah ra'an Allah ya ni'imta mutumin da sami'a maqala shi ya ji magana ka ma'ana ya ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam fawa aha ya kiyaye ta bai banza da ita ba akwai masu ji su yi biris to shi wannan da ya ji sai ya kiyaye faruka amin da suke yin domin da yawa wanda aka dauke da ilimi fiqhu shine ilimi wannan wa ma'ana faruka amin da suke yin da yawa wanda aka dauke da ilimi ne su kika ce amma ba malami bane ga mutum dauke da ilimi jama'a amma ba malami bane a'a so ya an kai mutum dauke da ilimi amma ba malami ba kuma annabi ya ce kuma za ku jaji sa ya inganta ya an kai mutum ga dauke da ilimi su gini su gini komi ka zo da shi ya karanta shi ka amma annabi yace ne da baki ba ba da ni bane ba ni ne ce bace aka hawo rana mai gida yace kuma hadisin zan faɗa muku karshe in ce muku ya inganta hadisi ne sai ashe kenan ya nuna jama'a ka karanta kala ya ce da gare shi ba shi da ilimi ba ba shi da ilimi ba sani ba shi da ilimi ba sai da ni sai da ai don haka wanda an malami shine wanda ya karanta kuma ya yi aiki shine malami Allah ka tsaya mu cikin malamai amma in ka karanta kawai ko ta of karantawa babu aiki wannan nasu da alim kai ba malami ba ne to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ni'imta mutumin da ya ji magana da ya ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa wa'aha ya kiyaye ta fa rubba hamil fiqin domin da yawa wanda an dauke da ilimi ne su fiqin ba mai ilimi bane kun ji wannan bari mu safama sai a tsaya a yi bayani yanzu to masu cewa hadisi ko ya inganta yanzu ne Allah yake addu'a nan annabi yana addu'a ne sallallahu alaihi wasallam ce wannan hadisin dangane da mutumin da ya ji hadisin manzon Allah ya kiyaye hadisin ya yi aiki da shi kuma ya karantar da wani ya yi dissemination na abin da ya sani ya watsa kun fahimta bai kuma daɗinsa shi kadai bai ce ya aiki bayan ya karanta ya yi aiki kuma ya faɗa ma wani shi ko wanda ya yaba da an kai mai shi ma faɗa ma wani kaga haka ilimi ya zagaye kun fahimta yanzu annabi ya yi mai addu'a Allah ya ni'imta duk mutumin da ya san hadisi kuma ya yi aiki da shi to ku kawo min inda annabi ya yi addu'a wanda ya san maganar wani malami na fiqh ko wani malami na na mazhaba ya kiyaye maganar nan ya sanar da wani ku kawo addu'a da annabi ya mai kaga ashe shi dai ya isa ya karantar da ku tunanin da wasu ƴan uwan sun ka fito da shi daga baya baya ga Allah ka shirye su cewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya inganta ko da ya tabbata inda ya saka ba maganar masu mazhaba kuma musamman mazhabar gida don duk ita ce ake wa karbar mazhabar malikiya to wai bai halatta gare mu mai aiki da hadisin nan a a sai mu aje hadisin mai aiki da maganar mazhaba wallahi wannan halaka ce wanda duk yabi wannan ra'ayi ya halaka hadisin manzo Allah ya wuce na ya guda mana kuma muna sassafta musu yanzu muna ɗaukar cewa rashin fahimta ne muna nan muna yi musu nasiha muna gama da addu'o'i Allah ka buɗe zukatan su gane illa da aka magana zuwa gaba in musu zan kafirta su don magana tana aika ya kafirci don akwai wulakanta manzon Allah ciki a ce manzo Allah in ya faɗi magana ko ta tabbata ta saba mata wani mutum wani almajira almajirin manzo Allah wai kai ta manzo Allah ka bi ta wancan don Allah babu wulakanci ciki don haka yi tsoron Allah ku bari wannan magana magana banza ce ya za ka tsaye ta maganar wani sai ka ta manzo Allah kai baka jin kunya ka ce hadisi ko ya tabbata kada a yi aiki da shi a yi aiki da magana wani ciwa ciwa ina ya samu ilimin sa ba shi ilimin manzo Allah ne ya samu nashi ba kawo mana certificate ita inda Allah ce a shi amma kai tambayi da inda Allah ce a mazu Allah in kawo ma ya za a ce abinda wanda an da certificate da wurin Allah Allah ba shi da ya ce gashi nan ne na aiko shi a shi ba wanda ya aiko wancan ka ce a bi ta wanga manzon Allah a bar ta manzon Allah a bi ta wanda ba wanda ya aiko shi shi ma cewa an kai zai zo manzon Allah kaga wannan fakewar basiri akwai dan basiri to muna addu'a Allah waɗanda ƴan uwana mu Allah ka shiryar da su amma wallahi maganar suna da girma kwarai laqad ji'tum shay'an shay'an idda magana ta yi muni ba karamar magana ba ce jama'a cewa a aji magana a jisun manzo Allah bi tawali shiwa Allah zai tambaye ka shi cikin abubuwan da tambayoyin abari yana cewa da za a tambaye ka za a tambaye ka Imam Malik let us be precise za a tambaye ka imam malik amma za a tambaye ka game da manzo Allah ko ba za a tambaye ka ba to in ka aji maganar manzo Allah kai ta malik wa kai bi to Allah ka shirye da mu magana ta yi muni jama'a Allah ka shirye da mu ya shirye da mu to shine yace nadara Allahu ra'an Allah ya ni'imta mutumin da sani a makalati yaji magana da yaji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a haye kiyaye ta fa rubba hamid fiqh da yawa wanda aka dauki da ilimi ne su ga kiyaye alhali ba malami bane full stop ko ko kuma ci gaba sai annabi ya ce salatu abubuwa guda uku la ya kullu kowa ya ɗiba littafinsa la ya kullu ya samu ku ko la ya kallu la ya kullu bi fatahi da ya'i ko akwai wanda ya samu yawon ita gamma ko mutum guda eh ya sama to baka da baki halal eh o waya ce oke ga waya yana da wasani eh yana da damma to ai wayan ne in ka lura littafi ne an kai kwafe yanzu a gare ka a to sai ka ce eh kai kana da gamma to to dama ya kullu ko ya zo bi fatahi bi fatahi da yayi ko ko bi danna da yayi kowanne su kuma yana da ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun abubuwa guda uku la yakullu alaihin qalbu mar'in mu'minin qalbu mar'in mu'minin zuciyar mutum mu'mini la yakullu wadanda yawa fata da su ne yawa ko la yakullu alaihin qalbu mar'in mu'minin zuciyar mutum mu'mini la yakullu ba zai yi kiyayya ba alaihin akan abubuwa guda uku zuciyar mutum mumini ba za ta kisu ba ya gullu da gaggallu ko jillu jillu da ma'ana albagada alhikidu wa sha'nahu kun fahimta hikidu ne hikidi iyayya sha'nahu iyayya to sai yace salatun la ya gullu alaihin na kalbin ri'in mumina abubuwa guda uku zuciyar mutum mumini ba za ta ki su ba za ta yi kiyayya ba akan ko alama ba yadda za a yi zuciyar mumini da ke waɗannan abubuwan guda uku da asali in an waya kuɗin nan fataha in kuma an yi mata jamma la yukalla kamar yadda an kawa mai waya kun fahimta akwai akwai rubutu ya inganta shi ma la yugallu alaihin na kalbun ri'in muminin yugallu nace muku ya gullu da fata da yayi daga gillu ne mai ma'anar idu wa shahana in an yi mata damma yugallu shi ko daga igilal ne al igilal da ma'ana al khiyana ha'inci cin amana kaga in an sa in an sa da riwaya wancan mai damma mai damma ga yawon salatun la yugallu alaihin na kalbun ri'in muminin abubuwa guda uku ba za a yaudari zuciyar mutum mumini ba akan ba yadda za a yi a yaudari zuciya in an yi mata damma yugallu daga ijila da ma'ana alkhiyana ba za a yaudari zuciyar mutum mumini ba akan in kuma an yi mata fataha kamar yadda ya sama muku ba abubuwa guda uku zuciyar mumini zuciyar mutum mumini ba za ta ki ba za ta ki ya ba akan dalilin ne ya rasulullah yace ikhlasul amali lillah sabaka aiki don Allah akwai wani mumini da ke kin ikhlasi babu akwai wani mumini in dai mumini ne na gaskiya da ke yadda a yaudare shi a raba shi da ikhlasi babu to shine ma'anar hadisi kaga na farko shine ikhlasul amali lillahi dama shine mahallin shahidin muku min karatu kada ka ci aiki don Allah duk mumini yana fatar Allah ya cika mai ni na yi zuciya ta ta cika hatta ban kado da ikhlasi ta cika hatta ya goba kuna son haka nan ko ba ku so Allah ka cika mana suka sama da ikhlas shi ya nuna mu'min ne muke kenan alhamdulillah insha Allah kun fahimta mu'min ne masu anan musulmi na biyu wal munafaha wal munafaha da yin nasiha li a'immatil muslimin ga jagororin musulmi duk zuciyar mutum mumini in dai mumini ne zuciya ta ba ta kyamar wa shugabannin musulmi nasiha in dai mutum mumini ne sai dai in ba mumini ba zai wannan in munafiki ne sai ya ji kai kai musabbe ne akwa ba a sabbe ne nasiha abubuwa guda uku zuciyar mumini ba za ta kyamace su ba ko ko ba za a yi wajen zuciyar mumini a raba ta da su ba na farko shine tsarkake aiki don don Allah sannan na biyu wal munafa wal munafahat li a'immatil muslimina da kuma yin nasiha ga jagororin musulmi yin nasiha ga jagororin musulmi aka suka shi biyu jagorori jama'a shugabannin musulmi ba aiki an ka aza musu na kula da musulmi to zuwa ka ne in sun nemi taimakonka ka taimaka musu ga aikin nan sauke haƙƙin nan na jama'a da arziki kansu zo ka yi abu kaza kada ka kiya ka zo ka taimaka musu don su ci nasara ga aikin nan yana ce musu nasiha kun fahimta hakan ga kuma wurin sauke nauyin nan da Allah ya aza musu kaga ga wani abu san da ya kamata a yi ba a yi ba ka zo ka yi musu tambayi ko ko ga abin da sun kai bai kamata a yi shi ba ka zo ka yi musu tambayi bai kamata a yi abu kaza ba yana ce musu nasiha to duk mumini zuciya ce ba za ta yi kyamarwa jagororin musulmi nasiha ba kun fahimta sai abu na uku wala zumu jama'a ke lalzimta jama'ar musulmi duk zuciyar mumini ba za ta yi kyamar lalzimta jama'ar musulmi ba ko za ta yi duk mu- zuciyar mumini ba za ta yadda a yaudare ta a a raba ta da jibintaka yan wanda musulunci ba to waɗannan abubuwa guda uku annabi ce ba yadda za a yi zuciyar mumini ta kamace su ko ba yadda za a yi zuciyar mumini a yaudare ta a raba ta da su fa inna du'a'ahum domin addu'ar su su jama'ar musulmi yuhidu yana kewaye min wara'iha har baya gare su yanzu in mun kai addu'a Allah ka yi mana kaza ka yi mana kaza da mu da ƴan uwanmu musulmi addu'a ta tsaya gare mu kawai har waɗanda ba mu sauran musulmi duk addu'a nan za ta sha ba shine tana kewaye min wara'iha har bayan su ko ko yuhidu tana kewaye man wara'ahum har waɗanda abba su ba duk mutumin kirki yayi addu'a yana cewa Allah ka gafarta ni ka gafarta mahaifana ka gafarta mahaifan mahaifana ka gafarta malaman mu na addini ka gafarta malaman malaman mu ka yi gafara da dukkan jama'ar musulmi maza da mata al-ahya minhum wal amwat ana cewa haka nan ko ba cewa ashe kaga addu'a ba ta tsaya gare mu ba ta shafi duk musulmi Allah ya ƙara tsira da aminci ga Allah yace rawahul bazzar bazzari ya roƙe imamul bazzari ya roƙe zai isnadi hasan da isnadi mai kyau warawa ibn hibban imam ibn hibban ma ya roƙe sai sahihi min hadisi zaid ibn sabit wa ya ci kuma wannan hadisin zai zo fi sama'il hadisi cikin kitabul ilmi na wannan littafi babi mai bayani game da sauraron hadisi insha Allah ta'ala kun fahimta قال الحافظ عبد العزيز وعليه عبد العزيز imam al-munziri kullum kaji abdul azim to imam al-munziri ne al-mustadif nafsu imam al-munziri ya ce wa qarru ya hada hadith aidan an koma ruwaito wannan hadisin an ibn mas'ud daga dan mas'ud wannan ba daga abu sa'id al-khudri ba to ba shi ne yake banta da kawo wannan hadisin ba an ruwaito shi daga dan mas'ud wa mu'ad ibn jabal da mu'ad dan jabal wannan umman ibn bashir da umman dan bashir wa jubair ibn mutayyib da jubair dan mutayyib wa abi darda da abu darda wa abi wa abi irsafa ko da abu irsafa jandara ibn kaishana wa gairihi min sahaba da dai wasu su da cikin sahabbai wa ba da asali din sayi sashen isnadodin su ingantacce akan hakan ga hadisin sahihun wannan hadisi hadisi ne ingantacce kaga menene mahallin shahidin mu dai shine abu na farko ikhlasul amal lillahi sarka aiki don Allah don haka ya ku jama'a addinin mu ya umarce mu duk abin da zamu yi mu yi ikhlasi mu sarka aiki don Allah wa an mus'ab ibn sa'd lokaci yayi ko to wanga da kace bai shiga to a bashi haka nan ko Allah ya sa mana albarka da abin da muka karanta don haka jama'a muna da cikin babin ikhlasi don haka waɗanda hadisai ko su ɗaya ya kawo ko su ɗaya ko su ɗaya ya kawo sun isa su nuna mana muhimmancin ikhlasi don haka jama'a ina jawo hankalin mu ga ikhlasi suna yana daga cikin abin da nawa musulmi karanci yau ikhlasi sai hotsaya don Allah kuna ji yana daga cikin abin da nawa mutane karanci ikhlasi yanzu abin nan da nake yi in wasu wurare ne sai in kira yaro in ce kai zo ga waya ta ka dauka ni hoto sai ya dauke ni hoto sai a tura ai ga mallan dan da ya bi nan yana wa'azi haba haba haba to in ana irin wannan don Allah ina ikhlasu yanzu Allah shi ma bayawa ka tashi ba ana aiki zuwa aikin hajji ba da ka tashi ka isa airport kada jahilin ka sai ka ba wani wayar ka dauke ka hoto eh zai koyi selfie oh selfie to to shi kenan selfie yake sai ya selfie ya dauki kansa kana ɗaukar hoto sai ka tura ga uwa duniya ai ga nan Abubakar da Sa'ad International Sultan Abubakar Sa'ad International ya fa ta hanya ta kasa mai tsalki sai ka tura wake ga yama in ka gani zaka so mana sannan in ka shiga jirgi nan cikin jirgi kuma sai a ɗauke ka hoto ka tura mana cikin jirgi duk hanyar mata zuwa kasa mai tsalki jama'a wannan ba abin dariya ba ne abin da an da ciyo da yara matasa yan boko ke yi da bautan illa illa riya da da muhimmancin ikhlas to yau abin da aka bace rai hakka ga malamai jingima jingima malamai na sunna wa'anda na sha sunna sun koshi amma sun bari shedan ya biyo ta bayan baki yana kokarin raba su da ikhlas manzo Allah an tambaye shi me imani da ikhlas jama'a ikhlasi karamin al'amari ne Allah na kai ka King Abdul Aziz International Airport Jidda sai ka samu wani ri mai kyau sai ka koma dauka sai ka turo ai ga mana King Abdul Aziz International Airport kana shiga mota kana isa Madina sai ka kai masallaci ka dauko Qur'ani ka zanna sai a dauke hoton kana karatun Qur'ani a turo wa an gwada kana karatun Qur'ani jama'a tsakaninku da Allah waɗanda abubuwa suna tsaye da ikhlasi don haka ina yin nasiha musamman ga masu addini don Allah duk abin da zai yi can targaɗe targaɗe ga ikhlasin mu ya kamata mu nisance shi ikhlasi ba karamin al'amari bane annabi yace shine addinin gaba daya shine imanin gaba dayansa don haka bai kamata mai wasa da shi ba duk aikin ibada yau in ka sa harami ga munan in ka sai araba ga ni na araba ga ni na muzdala ga ni ina kiwa shedar haba jama'a wannan dai ta yi yawa don haka waɗannan ayyuka ba su da ikhlasi ya kuje mu yi kokari mu koyi ayyukan mun karanto cikin kitabun da'awa na bulugul marami ko in kuna tunowa annabi yayi addu'a eh ba addu'a ba babu zikiri wa du'ai akwai hadisi nan hadisi hasan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yuhibbu inna allaha yuhibbu al-abda taqiyya al-ganiyya al-khashiyya ba mun yi bana Allah yana son bawa at-taqiyya mai takawa mai tsoron Allah Allah ka tuka mana zuka ta mu da tsoronka al-ganiyya mai mawadaci ba mawadaci wanda ya tar abin duniya ba a ganiyun nafs jinan nafs abdul jina jinan nafs yana son bawa mai wadatar zuci jama'a dan kadan din da an gare ya isa ya gode ma Allah wadatar zuci kenan to Allah yana son ba mai wadatar zuci al-khafiyya ya nafasa da muku al-khafiyya mai koyi al'amuransa al'amadan addini jama'a don Allah haka in dai Allah ya gani bukata ta biya mai fatar Allah ya karba amma ka kama nuna ma mutane a tura ga WhatsApp a tura ga ga Facebook a tura ga wace shigantaka jama'a ina ka lafi yake don haka sai an yi gyara ga wannan ku yi kokari ku gyara sannan ku kira mutane malaman ahli sunna ku ji tsoron Allah ku gyara wa'annan abubuwa gaskiya suna taba suna taba ikhlas muna roƙon Allah ya tsare mana imanin eh mai tambaya ni ka so cewa eh buɗe bakinka eh فإن فإن دعاءهم إيه مشيط تونيكو يا نتي so eh muhido da ya hido kuma wanda aka gyara don kada ta kwani na yi kuwai sai abin gyara ciki da ya hido da ya hido da muhido me abin gyara ciki haba matsayin matsayin ilimin mu ya kamata a ce mun wuce nan bai yi ba yau mun kawar karatu ba mun karanta bulugul marami ba sau nawa an ka samu bambanci tsakanin nawa da naku haba mu wuce wannan malam a ba wada mai ya mai mu baya inda masu karatun la'alari ne wannan sai a yi mai bayani amma yanzu matsayin mu a ce ka jawo hankalin mu ga wanga ba ya kama shi mu baya malam ba tambaya ba ce wannan ba tambaya ba ce dalge yaushe da mushigus haka tsaya tambaya inda a fasara ku ne bambancin su muhidin mai kewayewa yuhidu yana kewayewa don Allah akwai kai da shi ka san asalin su guda sun yi abin tambaya ce. Eh? Eh? Oni kuma? Haba. To, Allah ya shirya da mu. Tambaya ta ma'ana ya kamata a yi irin wannan ba. In mun ka ce mu yi wannan tambayar ya nuna yanzu mun ka fara karatu. Ni ku abin da abba su a ce yanzu kun ka fara karatu. duk mai karatu ya sani da yawa nuska ake samun bambanci ga wannan nuska ga abin da ga wannan nuska amma ba ma irin wannan ya kamata a musanta ba inda ma wata kalma ya kawo daban da musibin da yushidu ai kowa ya san asalin su guda sai tambaya ce da kada a koma yin irin ta yanzu ai ai ta ma'ana kun fahimta to to sai ne kuma duk zambun da ya kace Allah to Allah ya shirye da mu to abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abu Allah shi ya ce mene sharri cikin zukatan ku amma kun san karatu sai da daddaka ku rinka daddaka ba karatu din ba a daddaka wuce zubewa yake sannan kowa ya kokari ya samu wannan littafi littafi ne mai fa'ida sannan kowa ya zo da alƙalami ana bakin bai inganta ba sai ka rubuta gado kun fahimta Allah ya sa mana albarka da abin da mu an karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk